أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون الله سبحانه وتعالى mune masa godiya da ya raya mu zuwa ɗora wannan tafsiri a inda muka tsaya jiya in ba manta ba mun tsaya ne a cikin wannan sura mai sunan suratul hajji an gama bayanan manasikul hajji an faɗi anwa'ul hajji an faɗi arkanul hajji an faɗi wajibatul hajji duk an yi mana bayanin su an zo an yi mana bayanin tasliya wanda ake tsarara shi manzon Allah yayi hakuri sallallahu alaihi wa sallam ko da an karyata shi mutanen annabi nuhu sun karyata annabi nuhu mutanen annabi hudu sun karyata annabi hudu mutanen samudawa sun ta annabi salihu harunu da fir'auna da hamanu da kirtawa sun ta annabi musa da harunu an zo kan maganan annabi shu'aibu mutanen madina sun ta shi allah ya ce duka sai da na saurara musu kamar yadda ake saurara wa waɗannan mutane naka masu kajabta ka daga baya na kama su to shine yanzu nan allah yake faɗin cewa annabi yayi haƙuri akwai masu cewa ka ce za a Allah masu surutun na kuɗin haƙura na ɗauki mana hankali a karatun akwai masu cewa ka ce za a kawo azaba za a yi azaba za a kawo azaba yaushe ne yaushe ne azaban nan yaushe ne za a yi azaban nan sun damu annabi da tambaya wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum sadiqin shine Allah yake rara shi manzo Allah akan wannan cewa yaushe ne za a yi azaba dama Allah ya faɗa a surar da muka fito a baya suratul anbiya in cewa khuliqal insanu min ajal shi dan adam Allah ya yi shi gaggawa ne gaggawa an rashin hakurin dan adam ya kai ga in an yi shuka a gona maimakon ya jira ya ga me zai tsiro a gona sai ya zo yana tonewa wai me aka shuka a wannan gona shine hausawa ke cewa rashin hakuri shi ya kawo me aka shuka da ka sa ido kawai kana kallo za ka ga ya fito har ya kai lokacin girbi ba sai ka tona ka gani haka shuka ba to dan adam rashin hakurinsa ya kai har tonin shuka yake ya ga wai wani ne yasa ne wanda inda ya hakura zai gani to shine Allah ya ce wannan ma rashin hakuri ne ya jawo kafirai ke cewa yaushe ne azaba yaushe ne za a yi azaba wa yasta'jilunaka bil azab tashin kiyaman nan aje a sa yan aljanna aljanna akai yan wuta wuta waɗanda fa za su shiga wutan ne suke tambayan yaushe ne sun maza mata hazal wadu in kuntum sadiqin shine Allah ya annabi ya haƙuri ai walan yukhlifa Allahu wa'dahu Allah tun da yake alƙawara bai taɓa saba alƙawarin sa inna Allah la yukhlifu al-mi'ada wa'ada Allah la yukhlifu wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dahu wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dahu Allah alƙawarin sa ba ta tashi baya canzawa tun da yace za a yi kiyaman nan ko za a yi tun da yake zai azabtar da kafirai to saurin na me za a ku azabtar da su wa yastajilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allah wa'ada suna neman gaggawan kawo azaba yaushe ne za a yi azaba shi ko Allah baya saba alƙawarin sa wa inna yawman inda rabbika Allah ya ce gaya musu saurin me suke yi yan kwanakin da suke a duniya dai ɗan kaɗan ne akan kwanan kabari kwanakin kabari kwanan duniya da kake na rayuwa na numfashi ɗan kaɗan ne a kai ka zo ne ka shekara sittin ko hamsin ko saba'in je kama ka yi ɗari an tafi kabari ka shekara ɗari biyar wani ya shekara ɗari tara wani ɗari bakwai wani dubu zalla ina saurin da rayuwar duniya da kwanciyar kabari wanne ya fi daɗewa kenan ashe kwanciyar kabarin nan ma ba ƙaramin daɗewa ake yi ba balle mutum ya rika cewa wai yaushe ne za a yi azaba har a kai shi wuta ya manta ma sai an bi kabarin sannan a biyu inda za a kai shi shine Allah ya ce ai wa inna yawman inda rabbika a cikin kwanaki irin na lahira in za a lissafa maka shi daga duniya ayyamun rabbi kowane wuni ɗaya ka alfi sanatin min mata uduna kamar shekara dubu ne a lissafin da kuke na kwanakin duniya cewa yana lissafin kwanakin yana gaya mana cewa akwai ayyamun layi akwai ayyamun rabbi akwai ayyamun sha'ani a nan duniya inda muke inda ake cewa khattul aswad khattul ausat khattul ausat nan sakan 60 shine minti daya minti 60 shine awa daya awa 24 shine kwana da wuni daya kwana da wuni sau bakwai shine sati daya wayannan kwanaki ishirin da tara ko talatin su ne wata ɗaya watannin nan goma sha biyu su ne shekara ɗaya shekara sau ɗari shi ne ƙarni ɗaya a wannan rayuwa na mutum to idan aka je ayyawun lahi zaka ji Allah yana faɗa a suratul Ibrahim wa zakirhum bi ayyamin lahi shi kuma shine wanda zaka ji surar suratul ma'arij take faɗa تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة شيء أتوى النمور تلين القيامة كنا شيء ونن مقدار انسا وني ايا daidai yake da wannan wuni na duniya na shekara hamsin alfa sana shekara dubu hamsin ayyamun lahi to kafin aje shi ne ake samun ayyamun rabbi shi ayyamun rabbi shine wannan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna to shi kuma ayyamun sha'ani shi wannan ba lissafi an wuce lissafi kullu yawmin huwa fi sha'ani kawai an wuce lissafi ba cewa sakan kaza kwana kaza wata kaza shekara kaza a sai yadda Allah ya ga dama to to anan ana maganar ayyamun rabbi kafirai da ke cewa yaushe za a yi tashin kiyama yaushe kiyama za ta tsaya yaushe za a kai su wuta an daɗe ba a je ba har yaushe ana ta maganan zuwan alkiyaman nan har yanzu bai zo ba shine Allah ya ce gaya musu alkawarin Allah na nan za ku je su yi wani zaman da ya fi na wannan rayuwar da suka yi a cikin kabari kuma tun a wurin za a fara lasa musu azabar da za su tarar a gidan azaban Allah ya kiyaye wa inna yawman ai akwai wata rana ka sanar ka sani ka sanar da ita ka sanar da mutane akwai wata rana guda daya ka alfi sanatin tana kwatankwacin shekara dubu ne min ma ta usuna na wannan da kuke lissafin ta a duniya da kwanaki na wuni da rana da tauraru din nan wannan lissafin naku to shekara dubu shine kwana daya malaman tafsiri suke faɗin cewa da Allah ya yi kwanakin nan guda bakwai sammai da ƙasai sai ya yi su cikin kwana shida ba kai Allah ya faɗa ba a cikin suratul fusilat wala innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائل sama da ƙasa an yi su cikin kwana biyu yin shuke-shuke da yin tsire-tsire da halittu da komai abin da aka yi na ƙarshe shine annabi adamu gab da faduwar rana su kuma cikin kwanaki hudu in an haɗa hudu da biyu nawa kwana shida shine zaka ji wani wuri Allah na ce fi sittati ayyami sun masa wai Allah zaka ji to wayannan kwanaki shidan sai na cikon bakon su shine ranar alkiyama kwana na bakwai kenan to an ce duniya za ta shekara ne sau dubu wannan shidan ko ka juya shi da lissafi ka ƙara sibili sau dubu ɗari shida to abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace cewa wa'annan duk sun ƙare yanzu a cikin na bakwai din na ƙarshe a cikin muke za ka kiyama za ta iya tsayawa koyaushe koyaushe ko yanzu aka tsaye da alkiyama na mutum saboda tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya misalin kamar wuni ɗaya ne na rana daga hudowar alhijir zuwa fitowar rana zuwa hamsi zuwa gandun rana zuwa zawali zuwa yamma zuwa can irin yadda rana rabi ya shiga saura rabi ɗin nan don Allah da wanda yake baya da wanda ya rage kafin ranar ta da wanne aka ci ya fi yawa ai wanda yake baya ya fi yawa ko ya ce ku duniya ta tsare haka yanzu shaura ranan ya je faduwa ne rabin sama ya shiga saura rabin any time ko yaushe zai iya faduwa ita haka rayuwar ta to shine Allah ke mana wa'azi anan masu cewa azaba yanzu za ta zo su mai da hankali su zatsar da zuciyarsu tana zuwa ai Allah in yi alkawari bai taɓa canzawa ba walan yukhlifu Allahu wa'ada wa inna yawman inda rabbika da suke gaugawa a je kiyama yaushe ne alkiyama wannan wunin ranar ran alkiyama fa ko wannan daga cikin wunin da za a je na alkiyama ayyamun rabbi kenan ta alfi sanatin mimma ta uduna ana kirga shi wuni daya kamar shekara dubu ne a kwanakin kwanan duniya ko ka ayi
وكأي قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أتوتها وإلي المصير
وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير الله يكي ديوا وسأل قريو متانين قرين أكيني وكأي من قرية ديوا وسأل جماعة دسكي تكون وسأل قروروا أمليت لها Allah ya ce ta yi kafircinta amma na saurara mata sun karyata manzo sun yi abin da suka ga dama na biye wa sha'auce-sha'aucensu da karyata manzanni da yin abubuwa na wanda Allah ya hana Allah ya ce ina kallon na sa musu lokaci da zan kama su to kafin lokacin sai na saurara musu kamar dai karatun da muka yi jiya na cewa mutumin da yake son ya yi lahiya da karo tun kamar yanzu ko kafin yanzu ya daure shi sauran dabbobi yan wasu suna fita yawo sai suna cin leda suna cin busasshen kashi busasshen ciyawa suna shan wahala dai samu samu abinci shi ko a kawo masa ruwa a inuwa a kawo masa me sunan abin dusa a kawo masa likita ma ya zo ya duba shi a wanke shi yana ta jin daɗi yana haɗa mai sai ranar da aka zo aka yi sallan idin lahiya in mai gida ya dawo ranar wa yake cikin tashin hankali shi ko kuma masu fita su nemo da kansu ai shi yake cikin tashin hankali zai zan zai ga an masa sabon wanka wai dan kar buzun ya baki ko ba gane ba abin da za a ci masa wanka ranar sallah wai a samu buzun lafiya lau don shi kan ta sayo ka kare za a yanka shi za a cinye namansa za a feɗe buzun da za a je a shimfiɗa a masallacin yan buge to shine akuya meme Allah ya ce yakan yi haka wa kafirai am laitu laha nakan saurara musu su yi abin da suka ga dama kamar ba komai ka ji har suna cewa wai azaban da kace ma wai yaushe ne saboda daɗi ya musu yawa Allah ya ce amma in aka zo tun da ta zalunci kanta wai ya zalimatu kenan sun ma afattuha sai fa lokacin yayi sai in kama to da Allah ya kama ta zaka ji sun fara wayyo wayyo ya wailatana يا ويلنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل لا تنكسوا كيتونس يا كيتونس سنسن سنزالن سكنس كيتونس إنا ما دابسي أبوكي دواني با يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان منين للإنسان خذولا kaji mutum yana kururuwa da kanta ya san ya zama nama ya shigo hannu ba inda iya kuma ba kuma inda za a je a kuya dama wurin kuya kenan wurin Allah ba daidaita da shi ba ya ce a yi an ce ba za a yi ba ya ce a bari an je an yi abin da ya ce a hakar a yi an ce an yi a ga yadda zai yi ai ba za a gani ko to shine yake faɗi a nan amlaitu laha wa hiya zalimatu na saurara mata alhalin tana zaluntar kanta summa akhadtuha daga nan ko nayi mata irin kawuna ka san kamun Allah ba kai ba mun karanta nan majiya inna baɗa sharabbika ta shadidu kamunsa mai kwari ne in ya kama ba a iya kwacewa wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamun Allah in ya kama mutanen alƙaryar da suka kafircewa annabinsa suka saba masa suka zalunci kansu to ai kamun in ya zo kamun kamu ne matsananci kamu ne mai ƙarfi wanda ba za a iya kwacewa kuma karka ɗauka ba wai cewa a nesa Allah yake kamu mai laifin a a kusa a kusa ya ƙara tsirsa ya ƙara tukutukutunsa da yawace yawacensa in ya zo rami za a tona saki ɗaya a nan Allah zai kama shi ko gwiwa ramin baya kaiwa amma a nan yana sa shi fa ya shiga kenan sai a daddanne shi da wasu tukwane ko katakai ko wasu itatuwa daga nan duk abin da Allah yake so ya masa a nan zai masa kuma ya kamu kenan kamun da ba zai iya daga ko kafaɗan ashe ɗan adam da ya gane ya bi Allah kawai ya bi Allah shi ne ribarsa don ba inda zai je tsira wa Allah ka je ce sun ma'akattuha ana nufin alƙarya ne ce sai in kama mutanen garin da suka saba min din wa ilayyal masjid dama ba su sani ba wurin da ake dawowa duka in an je duk inda aka je makoma yana wuri na ne inji Allah Allah ubangiji ya mana da su Allah ka yafe mana kurakuran Allah ka kiyaye mu kamu irin na Allah Allah ubangiji ya yafe mana laifukan mu na'am قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين Allah ya ce gaya musu ya ku mutane innama ana lakum nadhirun mubin ni fa Allah ne ya aiko ni zuwa wurin ku domin in yi muku gargadi da cewa ku yi biyayya wa Allah ko ku je ku faɗa azaba inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid na zo muku da gargadi ne wanda in ba ku karɓa ba to gaba kaɗan za ku fara cikin wata azab za ku fara wata azaban Allah matsananci wani wuri za ka jera ce ya ayyuhar rasul inni rasulullahi ilaikum ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat Allah ya ce ya ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard ya ku mutane ni a manzo ne na Allah zuwa gare ku gaba daya Allah nan da ya mallaki sama da ƙasa to shine sai kaji Allah yana ce fallazina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'u an-nur allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun duk wanda suka ji wannan kira suka yi imani suka karba suka taimaki manzon Allah isar da aikan Allah kuma suka girmama shi kaji inda bambancin yake ba ba a so nan manzon Allah wa azzaru wa nasaru ko kuma wanda Allah ya ce فالذين آمنوا به وند سكا إيماني به واتبعوا النور الذي أنزل معه سكا كما بي واتو خسكن دا الله يسوكر مسا نا القرآن نا إيماني نا معرفة أولئك هم المبلغون الله يسوى أن نسون وصام المقرب don haka muhimmanci annabi wurin isar da wannan aika da abin da za ka iya ba sai wai kowa sai ya zama malami ba a'a dan abin da ka sanin sanar da wani don annabi cewa yake ballighu anni walau aya ku isar min da sakon da Allah ya aiko ni da shi wurin wani wanda bai ji ba ko da da aya ɗaya ne to da haka wanda abin da ka iya kai mai isarwa ne akan wanda bai iya ba amma ka sani in ka zo isarwa kar ka wuce abin da ka sani ka iya alola wani bai iya alola ba koya masa ka iya sallah wani bai iya sallah ba koya masa wani ya zo yanzu ne ma yake so shiga kalmar musulunci ba shi talakana masa karka ce wata na je wurin limamin angomu a'a sai an je masa kai da shi da kuke tadi ko a makaranta ko a ina da ya ce yana son musulunci maza lakana masa ai kai ka iya kalmar shahada ka ce masa ka ce ashadu ya faɗa ashadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna sayyidana muhammadan anna sayyidana muhammadan rasulullahi ko abdu wa rasuluhu shikenan ya musulunta saboda karka ce sai ranar juma sai mun je wurin liman sai an je wurin kwamitin dawa sannan kafin lokacin ajalinsa ya zo ya mutu yana kafiri kaga ka taimaka wurin rashin musulunta abinda aka ce in mutum ya zo zai musulunta ko da liman yana kan limbari sanda aka hana maganar nan to shi ne cewa ga mai musulunta an halatta masa yi magana kuma shi liman aka ce ya tsaye da mimbarin ya musuluntar da wannan ya tsaye da hudu ba na talibi a kan mimbari ya musuluntar da mai musulunta sannan ya ci gaba saboda kada ce sai an kare hudu ba a sai an yi sallan juma'a a sai ranar kaza shi wannan da ya zo zai musulunta ya mutu ko kuma ta kwanan nan nace ba ku kayan wani mutum wanda ya rayu rayuwa na sashen rayuwa na shaye-shaye rayuwa na sakon Allah ba irin abin da baya yi a social media ake nuna kwanan nan fa ba a wata duniya mai nisa ba a nahiyar afirka nan a izu da ranar ta kama lokacin sallah mutumin nan ya zo masallaci ya samu limamin masallacin yana masallacin amma karantarwa yake ana karatu masallacin na rufe dinga bugawa almajirai suka tashi su duba wane ne suka je su ga wani ne a buki a cikin giya a make ya yi bankas yana tangal-tangal yana ce liman yake so aka ce yanzu ba lokacin sallah ba ne yake shi sai ya ga liman liman ya ta hayaniyar da ake yi da wa'annan da suka zo ko ba su ga waye ya taso ya zo me yake faruwa yake kai nake nema me kake so in maka yace ka zo mu je mu yi sallah sallah za mu yi da kai yace lokacin sallah ne bai ce yanzu za mu yi yanzu ne za mu yi sallah da kai liman ya ga dai a jike yake a jike ya ɗauke shi ya kai shi wurin alola suka yi alola shi da liman din suka zo sallah limai su masa to kai sallah yace a tare za mu yi kai za ka yi ni ina kokarin ka liman ya fara sallah ana kallo CCTV na masallaci yana nuna liman ya kabbara shi wannan mashayi ya kabbara liman ya karanta fatiha wannan mashayi ya ce amin karana ba ake karatun fatiha a bayyane ya karanta sura yayi ruku'u wannan mashayi yayi ruku'u ya dago shi ma ya dago yayi sujada shi ma yayi sujada ya dago shi ma ya dago ya sake sujada mutumin nan yayi sujada liman ya tashi mutumin nan bai tashi mutum liman ya kare karatu na biyu har yayi ruku'u har yayi sujada ya zauna zaman sayya yayi sallama mutumin nan yana cikin sujada ya taba shi ya ce ko bacci ne tunda yana shaye ya taba shi sai ya faɗi kawai gawa ya rufe a cikin sujada kaga da an ce a jira sai lokacin sallah shi kaga da ya mutu kenan amma Allah ya kaddara zai mutu a masallaci a sujjada ga shi matsayi kaga min dadin wannan wani hadisi na manzon Allah inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ba shi bane abin da ya faru da wannan ga shi a social media ana yadawa kowa yana gani saboda fuska ta manzon Allah ashe jama'ar musulmi mu yi amfani da damar da muke da shi Allah ya ce ya aiko mana manzon Allah qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin ni me yi muku gargadi ne kuma a bayyane bai boye ba annabin nan inda da ya zo ya ce tun da abin da ya kawo mai tsada ne zai zauna a gida sai an sha wahala a nemo inda yake sai an biya kuɗi ma ya bada musuluncin nan ya cancanta a yanzu abubuwan da muke so abubuwan da muke so wanda ya fi tsada haka muke ganin su akan hanya muke saya ina ce sai ka je inda suke a inda suke ma sai an bude an bude ma sai an duba wani iri kake so sannan a ɗauko sannan a baka a rufe kai ma ka zo ka je ka ɓoye saboda yana da tsada ina nufin yanzu misali masu sayan gwalagwalai ko masu sayan agoganni masu tsada ko masu sayan wayoyi masu tsada don Allah haka kawai ake zuwa ba ta hanya an kasa su kamar yadda ake kasa fura ka je kana ɗauka kana saya a ina ce sai ka yawa to shi ido shi dankalin nan na ce sai an je inda suke sai an bude inda aka boye sannan a yi to ai tsadan addini da abin da ake samu ya fi na gwalagwale da wayoyi masu sa amma Allah ya ce da ya musu kul ma as'alukum alayhi min ajrin wannan sako da nazo ba sai kun biya ko kobo ba wala as'alukum alayhi mala bana tambayar ku wani kudi ba wani abin da za ku biya kai da cewa annabi yayi kowa sai ya je gonarsa ya yi wa annabi kunya kaza sannan a ba shi musulunci a ya cancanta amma yake ko ɗaya ta tsaru kuma alaihi azar ba na neman wata lada ko wani wahala da zan sa ku sannan in ba ku wannan musulunci a ku zo gashi nan na zo muku da shi a bayyane inna ma ana lakum nazirun mubin ni mai gargadi ne gare ku kuma mai bayyana gargadin to mutane za su kasu kasu shine Allah zai faɗi hukunci fallazina amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم yace idan mutane aka zo aka faɗi saƙon za su kasu kashi biyu kashi na farko su ne waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to Allah ya ce waɗannan zai ba su kyakkyawan sakamako da arziki mai girma malaman tafsiri na cewa in kaji an ce rizqun karimun ko rizqun kabirun aljanna ake nufi to Allah ya ce sallazina amanu waɗanda duk suka karbi wannan sako suka yi imani da shi wa amilu salihat suka yi aiki na manajancin aiki kuma ba su ɓata aikin nasu ba lahum magfiratun Allah ya ce to kurakuran su duka zan gafarta musu domin dama Allah ya bada ka'ida in dai ka nisanci manyan laifi to ƙananan ko baka yi istighfari ba Allah zai yafe maka balle kana istighfari in tattalibu ka ba'ira ma tun hauna anu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum markalan karim in dai za ka bar gindima gindiman laifin su ƙarya su sata su shan giya su zinace zinace su luwaɗi su wayansu abubuwa waɗanda dai an kirga su kaba'ira ne ka yi nesa da su to wayannan in sauran abubuwa ƙanana in Allah ya da Allah ya ce sai ya fi maka sai ka ji ba yana albarka الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة duk wanda ya nisanci munanan kaba'ira da munanan albasha to don ƴan ƙananan ƙananan laifukan da yake yi wataran ya makara bai samu sallan jam'i ba a'a ya makara an fara jam'in ba da shi ba a'a ya makara bai yi sallah akan lokaci ba ko da yake shi babban laifi ne ba a wannan kaba'ira ne wani sallah lokaci ya fita babban laifi eh domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana fata wani hadisi mai tsoratarwa yace wanda ya tara sallah biyu a lokaci daya ai kowace da lokacin ta ko to shi ba da lalura ba ba da uzuri ba ba tafiya ba ba rashin lafiya ba ba bacci ba ba wani uzurin da ya halatta ba kawai ya yin sallan asuba har sallan azhar sai da ya azhar ya yi asuba ko sai da ya asuba ya azhar annabi ya ce faqad ata baban min abwabil kaba'ir ya zai ke wani bawa daga cikin manya manya ya gauke wani baji wani kofa ya shiga wata kofa daga cikin manya manyan kofofin kaba'ira saboda haka barin sallah babban laifi ne ana nufin ƙananan laifuka zan zo wuri kaza ka ce za ka je baka samu zuwa ba ka ce ba za ka yi abu kaza ba ka zo ka yi ka yi kaza irin wannan wanda ba rantsuwa ya kai ba laifuka ne dai irin sagaira Allah ya ce ku zai yafe ma saboda nisantan manya wallazina amanu wa amilus salihat wadanda suka yi imani suka yi aiki mana garci lahum maghfiratun za su samu gafaran Allah muddin sun bar manyan laifuka wa rizqun da babban arziki karimu ko kabiru rizqun karim da babban arziki wanda shine samun aljanna والذين سعوا في آياتنا معاذرين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم الله يتولى سكي ممونا أي سكي أيكا أيكا أن أيكو آيوي في إيمان رسول سكي suka nuna gajiyawansu a kan abin da Allah ya ce kar a yi suka yi to Allah ya ce wa innan fa lahum azabun zai musu azaba min rijizin alimin daga dagwalan jahannama wanda yake mai radadi lokaci ko ya muke da tayin ya cika to فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا وان سكي ايكا ايكا سكي وني ايكين da ba daidai ba cikin ayoyinmu suka yi abin da ransu ya so bayan ayan Allah ta sauko an hana wannan abin amma suka yi to lahum azabun su za su samu wani irin azaba min rijzin daga dakwalo an san dakwalo ai ko dattin masana'anta shine dakwalo to dattin azaban da aka samu na ɗiwon yan wuta shine rijzi datti na ɗiwa na azaban da ake wa yan wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye wanda an ce shi ake kira da hamim dauda ko ka ce iwa na azaban mazinata ko azaban masu mushirkanci to shi wannan shi ne rizuzu da gwalo da shi Allah zai azaba waɗanda suka saba masa wannan ɗin ma kuma narka shi ake ya zama azabansa azaba ne alimin ne raɗaɗi sai me lokaci to mu tsaya haka Allah ya mana gafara Allah ya kan mu da iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shugunanmu da alkhairi mun kwana dai akan wurin da bai da daɗi ka nan azabun da rizuzu na lin menene gaban ba wani dan abu wani dan dama dama haka mu biya shi ne su ko fassara shi ayi gobe wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa sadaka Allah lazim yayi وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول ولا نبي gobe akan su zamu tashi ko za a bada labarin martaban annabi za ka ji a wannan ayan yadda ake faɗin waɗansu masu tafsiri ma kafansu ya darbe bishin ibrahim su sun jingina wa annabi a fassara na labarin da yahudawa ne suke faɗa isra'iliya ne ba za a jingina wa annabi wannan ba ya fi karfin haka a wannan ayan da zamu karanta gobe to Allah ya samu dace Allah mana gafara Allah ji kan mai cikin iyayen mu iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka shi wannan mu da alkhairi jama'a kun ji dai an yi kusan shiga goma karshe azumin mu yau nawa sha takwas saura nawa sha biyu ko sha ɗaya daga gobe sha taran nan fa an yi kusan kare wannan goma ke ranar ashirin ran da za a ɗauki azumi na shiru kai ko tun ranar sha tara ne ma a ya ne goma ƙarshen yana farawa ai daga ranar ashirin ne ko to tun daga ranar sha tara kaga an wanke kafa za a shiga cikin goma ƙarshe ke saboda haka a ƙara ɗamara a ƙara yawan ibada ta ƙara tuba wa Allah Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu an iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ta kawo shugunan mu da alkhairi Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam يا رب بالذات وبالصفات فكلنا من سائر الحالات ثبت قلوبنا على الايمان واجعلنا لامل الاحسان انظر الينا وانصرنا الدين اد حقوقنا واد الدين وارزق لنا ذرية مباركة وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجز لكل من إلينا أحسن وجازه على الجزاء الحسنة بجاه من قد به في الكوثر نجينا الشفيء يوم المعشر صلى عليه ربنا وسلم وقام بالفجر لنا وامم اللهم صل على سيدنا محمد هذه الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين